الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب نكاح المحرم أليس كذلك؟ وهو كذلك babin da ya zo na bayanin in mutum ya dau haraman umra ko hajji zai yi aure ko zai aurar ko zai daura aure ya halatta ko bai halatta ba قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مالك إمام مالك ربيعة الرأي أكيد شيء عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki ya tura Abu Rafi'in da wani mutum cikin mutanen Madina Lansarawa kenan fazawwajahu maimunata bint al-Haris wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati qabla an yakhruja suka je suka daura ma manzon Allah aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina kafin ya fita akan haka yana cikin yana yana cikin ihrami kenan ko bai dauki harama ba bai dauka ba wannan nasi ne na cikin bai dauki harama ba ko wa zawwajahu maimunata bint al-haris al-hilaliyya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil madina wannan jumla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana madina qabla an yakhruja kafin ya fita daga madina ina ake daukar haraman daga madina zulhulaifa ake da to bai bar madina ba balle ya kai zulhulaifa babu zancen daukar harami kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج يا أيك يا أيك زوج أبان أبان كما ونلو كثير النشين أمير الحاج وهما محرمان سوبين دكا سندو حرما إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير يتي إنا سنة أورا ما طلحة بن عمر إر شيبة بن جبير وأردت أن تهضر إنا سن كيك هلرت وجب فأنكر ذلك عليه أبان سي أبان يتي آآ يا زاي حككما وقال سيتي سمعت عثمان بن عفان يقول na ji sayyidina usman na affani yana fadar cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yankihu almuhrimu wa la yunkihu wa la yahtub wanda ya dau harama ba zai aure ba ba zai aurar ba ba zai ma nemi aure ba an fahimta nasi kenan ko ko ba nasi bane قال وهو مذهب الجمهور أنه حرام جمهور ما لم يسكتي إن متيه هكا يا حرام وأما الشافعي فقال إنه مكروه فقط إمام الشافعي جاء مكروهيني أكا هكا أن أي أوري ياي كو بيبا بالي في ياي هكا إمام الشافعي أما جمهور ما لم من يما لم يدك سكتي حرام ني to in yayi haramun auren ya ɗauru ko ko bai ɗauru ba eh وهو حرام بهكذا سكتي با وهو مذهب الجمهور أنه حرام يا حرمت حرمت laifi ne aka yi amma auren ya ɗauru ya kullu ko kuwa a'a auren bai yi ba eh ya yi amma an yi laifi bai yi ba to kowa na da daman ya faɗi abin da yake da shi amma ya kawo hujja me yasa bai yi ba me yasa yayi eh wai haramci yana bata aikin da aka yi me yasa yayi tare da haramci eh eh a auren halal ne yanzu za mu karanci wajen ka aure halal ne ke yana karantar da mawai aure halal ne ba wanda ya ce aure haramun ne aka ce wanda ya dau harama ga wanda ya dau tun da manzo Allah ya hana eh قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم طريف يا أو يا أوري وتمجي الحال كسر جوزكم هنا هرما فرد عمر بن الخطاب نكاحه كي سيدنا عمر بن الخطاب يبقى وانا أوري يجي باب قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي عبد الله بن عمر يا كسن تينا فدرتيوا لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره مذهب عبد الله بن عمر كينا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم wannan manyan malamai guda uku an tambaye su dangane da auren me wanda ya dau haramin hajji ko umra faqalu sai suka ce la yankihu almuhrimu wa la yunkihu ba zai aure ba ba zai aurar ba qala wa qala malik imam malik ya bada fatawa yace fi rajuli innahu yuraji imratahu in sha'a idza kanat fi iddatin minhu sai ba maliki kawo ta mas'ala ta yi kama da aure amma sun sha bamban sai sa ya kawo ta nan an hana mutum ya dau harma ya aure da mutum ne ya saki matarsa ya dau harma tana cikin idda zai iya kome zai iya komawa da ita ko ba zai iya ba eh ga saboda eh kome ne mutum ya saki matarsa tana cikin iddarsa kuma yana cikin harama in mutum ya dau haraman haji ko umra an hana an hana shi ya aure ya daura ko ya daura ko ya aura ya aura ko ya aura ko ya kutuba to amma matarsa ce sake ta tana cikin iddarsa kuma gashi yana cikin harami kada kafin ya je aikin haji ya dawo ta gama idda ba shi da dama wani ya aure ta zai iya komawa da ita ko dole sai dai ya jira sai ya dawo ko ya warware haraman ai wannan ba gwaninta ba ne cewa zai iya imam malik ya ce abinda mazami imam malik ya nan to mece ce me yasa haka ya zama me bambanci tsakanin ya aura ko kome eh ai ya sake ta ya sake ta ai bata gama eh tana cikin iddarsa eh tana cikin me tana cikin hurumin sa to da zai mutu sai ta gade gaje shi imamu shafi'i ne ya tafi kan karhanci to imam maliki ne yana da yana da hangen nesa yana da fahimta mai wahala sai manya-manyan malamai sai manya-manyan mutane eh sai da ya kai imam malik sai da ya kai darajar da imamu shafi'i bayan ya yi karatu wajensa ya koma makka aka ce ai imam malik ya rasu ya ce ai duniya ta gama yawo yaushe za a ji daɗin rayuwa a duniya ba imamu malik sai ci za a yana dama na ma da rayuwar da muka yi da imam malik duk mun daina karatu mun daina neman ilimi muna koyon ladabi ina ma da duk rayuwar da muka yi ba mu bata lokacin mu wajen koyon ilimi ba a'a mu koyi ladabi don ilimi za ka yi koyon shi wajen kowa amma irin waɗannan ladubba na imam malik sai irin wajen shi to yanzu an karu ilimi wajen imam malik wanda ya dau har ma ba zai aure ba amma zai iya kome zai iya me zai iya kome eh babu hijamatil muhrim babin da ya zo na wanda ya dau har ma zai kaho don samun lafiya ko ba zai yi ba mai azumi ai an ce zai yi to me yasa kuma aka kawo zance me wanda ya dau harama saboda in za a yi kaho akan kiya ko akan kai sai an aske wajen kuma wanda ya dau harama an hana shi yayi mai kar ya zubar da gashi kar ya kar ya je yin kahon wurin aski wa'ansu abubuwa da ke cikin ko kwarkwata ko menene da menene da menene su fita an fahimta to shi yasa aka kawo wannan matsala a cikin kitabul hajj dangane da wanda ya dau harama qala haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ihtajama wa huwa muhrim yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kahu alhalin kasancewarsa yana cikin ihrami fawqa ra'sihi akansa وهو يومئذ بلحي جمل ينا عند أكي تيما لحي جمل سونا وجيني مكان بطريق مكة هنيا مكة عند منظوم الله هيك هم ما سيدا أكفنا an fahimta don cewa manzon Allah ya yi kaho daban yake da cewa manzon Allah ya yi kaho a waje kaza me bambanci wannan ya kayyade inda aka yi ma ya fada ya kara ma magana su karfi kan wancan an fahimta yufiru tawkid ke قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه abdullahi dan umar ya ce wanda ya dau harama ba zai kaho ba sai dai in buka laruran haka ta kama to ba yadda za sai ya kenan ko qala yahya qala malikun la yahtajimu al-muhrimu illa min darurati sai dai inda laruran yin haka sai yayi to in kuma haka ce inda larura to me kenan ya kara a ciki ba abin da ya kara larura ya santa cikin shari'ar musulunci wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turitum ilayhi babu ma ya juzu lil muhrimi akluhu min as-sayd babin da yazo na bayanin abin farautar abincin farautar da ya halatta mai harami ya ci da wanda kuma ba zai ci ba in mutum ya dau harami ya dau harama zai farauta zai sa a farauto masa in an farauto masa dan shi zai ci to amma in yaji aka farauto bai san hawa bai san sauka ba aka masa abinci nama gashi ya halatta ya ci ko bai halatta ba يا هلت كو قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى ابي قتاده الانصاري عن ابي قتاده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو قتاده الانصاري يا كسنشي تare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta idza kanu bi ba'd tariq makkah makkah hatta idza kanu bi ba'd tariq makka sai da suka kai tsakiyar hanya hanyar makka takhallafa ma ashabihi ma ashabi lahu muhrimina sai ya jinkirta tare da waɗansu abokansa su sun ɗau harama shi bai ɗau harama ba sai suka yanke suka sai suka yanke a cikin tawagar wa'yansu sahabban nasu sun dau harma shi bai dau harma ba wa huwa ghairu muhrimin shi bai dau harma ba fara'a himaran wahshiyan sai ga dabban farauta himaran wahshi himaran wahshiyan jakin dawa kenan fastawa ala farasihi yana gani sai ya hau abar hawarsa zai sheka ya je ya farauce shi fasa'ala ashabahu an yunawiluhu sautahu sai bulalarsa ta faɗi bulalar sai ce ku miko min suka ce a'a mu kun dau harama ba za mu farauto ba ba za mu taimaka a yi ba ba za mu sai ka san yadda za ka yi an fahimta fa'abau alaihi fasa'alahum rumhahu sai ce to ku miko min mashina ku miko min takul ku miko min abin farautar fa'abau suka ce a'a mun ki ba za mu yi ba mu mun dau harama fa'akhazahu sai dauki abin ya dau abinsa da hannunsa ثم شد على الحمار فقتله سيجي وجن ابن فروت har sai da kashe shi fa akala minhu ba'd ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai sahabban suka kasu gida biyu sai wa'ansu suka ce wa aba ba'duhum wa'ansu suka ce a a ba za mu ci ba an fahimta wa'ansu suka ci wa'ansu suka kici فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم da suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka tambaye shi ga abin da ya faru Abu Qatada bai dau harama ba yana cikin mu ne amma ba shi da haraman bai dau haraman hajji ba ko umra ba muna tafiya tare da shi ya ga abin farauta yayi hau abansa zai je kama abin farautar yace mu miko masa kaza muka ce a'a ya ce mu miko masa kaza muka ce a'a duk abin da ya nema mu taimaka masa muka ce a'a saboda mu mun dau harama ba mu da hurumin yin wannan abin sai ya je da karan kansa ya je kamo abin farautar to wa'yansu sahabbai suka ci wa'yansu suka kici an fahimta sahabban manzon Allah kenan kaga kun ga an kasu kashi biyu eh sa'aluhu an zalika she suka tambayi manzon Allah me ke hukunci faqala sai manzon Allah ce inna ma hiya tuqmatun at'amakumuha Allah abinci ne Allah ya ciyar da ku Allah ya abinci ne Allah ya ciyar da ku ya halatta kenan ko bai halatta ba amma da wani ya da ɗayan su da wani ya taimake shi ya taimaka masa a cikin to ba zai bi halatta ya ci ba ke in ya ci sai ya biya fidiya ana wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa an abihi anna zubair ibn al-awwam kana yatazawwadu safif safif az-zibai wa huwa muhrimun wai zubairu dan awam ya kasance yana yin guzurin kilishi wa huwa muhrimun alhalin kasancewarsa kuma ya dau harama qala malikun was-safif al-qadid as-safif wa al-qadid al-qadid busasshen nama shine wajen bahaushe yace me kilishi قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره an abi katada ina ba nan ka wannan hadisin kenan yana yana yana guzurin kilishi mana in ka dau harama zaka je aikin haji hanya abincin da ake sayarwa naman da ke ciki zaka saya ka ci ko ba zaka saya ba ya halatta ko bai halatta ba eh sai ka tambaye su sai ka bincike su ba abin da ya hada ka da shi sai ka saya abincin ka ka ci ka kama hanya kai tafiyar ka قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace wannan hadisin kamar hadisin da ya gabata ne muka karanta sai dai a cikin wannan akwai ƙari da ba shi cikin wancan manzon Allah cewa yayi hal ma'akum min lahmihi shay'un kuna da ragowar naman wanda aka farauto muku ba da hannunku ba kuka cin wa'yansu suka ci wa'yansu ba su ci ba sai manzo Allah ce da shauran ragowa inda shauran ragowa mai kenan zai to ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta kenan sallallahu alaihi wa sallam قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن أمير بن سلمة الضمري عن عن البهزي anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja yuridu makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya kama hanya zuwa makka wa huwa muhrimun yana ya dau harama hatta idza kana birrauha'i har sai da kai inda ake cima ar-rauha idza himaru wahshin idza himarun wahshiyun aqirun suna tafiya sai ga himaru wahshiyun aqirun wannan dabban an soke shi an aji jakin dawa kenan ko gashi nan an soke shi kaman ka ce ga sai ga yankakken rago ko ga yankakken kaza kaza yana aje ba a san me shi ba ba farauta suka yi ba ba mene su dai suka gashi nan an soke shi an aje ko a yanka an aje fa zikira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala zaka ce ya manzo Allah ga nama ga dabba an yanka ta an aje ya za a yi sai ce da'uhu a a ku kyale shi fa innahu yushiku an ya'ti sahibuhu me shi na tafe yanzu zai zo ya dau abinsa فجاء البهزي سيغا بهزي يازو وهو صاحبه شيكي دا أبنسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزو جمع الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار يا من الله أمر بك وأن ندبر معنى أتي ناباكم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Abubakar fa amara fa qasamahu bainar rifaq sai manzo Allah ya ce ma Abubakar ka raba wannan naman a cikin ka raba mataron jama'a thumma mada sa'an aka kama hanya hatta idza kana bil asabati bainar rawiyati wal arj sai da suka kai inda aka faɗa bainar ruwai sati wal arj idza zabiyun haqifun fi dhillin wa fihi sahabu sai ga barewa kuma an saka mishi takobi abin nan kibiya an harbe shi ba yadda za a ya faza ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan an yaqifa indahu yace sai manzo Allah ce kai wani ka tsaya wajen dabban nan لا يريد لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه kar wani ya zo ya sa shakka a ciki har ya zo ya wuce shi ma'ana ya za a yi kenan in ya halatta a ciki za a yi bai halin mai akwai mai shi za su bar za a bar mai shi abin shi kenan kamar yadda da farko ya gabata an bar mishi abin shi da ya zo sai ya me ya halatta musu da sun dauka sun ce ba da izinin shi ba fa ba a yi daidai ba shi yasa a dama aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن ياهي بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين أبو هريرة ياته دكسا بحرين حتى إذا كان بالربذة سيد يكي ربذة ونوليني هنيا مدينة karshen rayuwar abu zarrin nan ya koma da zama an rabiza waje da rakban min ahalil iraq muhrimina shi ya samu mutane tawaga daga mutanen iraq sun dau harama fasa'aluhu allah misailin wajaduhu inda ahalin rabiza sai tambaye su nama dai na farauta muka same shi wajen mutanen rabiza fa'amarahum bi akli sai ce za ku yi cin abin ku ba ku ka farautu ba kuna tafiya ne kuka samu ko suka ba ku kyauta ko kuka saya in farautuwa ma suka yi ba ku kuka yi ba ba da izinin ku ba ba da taimakon ku ba kun dai same su da nama abincin su ne suke ci ko ku saya ku ci ko sun ba ku kyauta za ku ci qala summa inni shakaktu fi ma amartuhum bihi yace sai nayi shakka da nace na ba su izini su ci falamma qadimtu almadinata zakartu zalika li umar ibn al-khattab da na iso madina sai na ce ma sayyidina umar ga halin da ya kasance mun mun taho daga bahrain mun muna hanya sai da muka kai rabiza sai muka samu abinci nama sai na ce musu su ci fa qala umar ibn al-khattab nayi daidai saboda mun dau harama ne sai sayyidina umar ibn al-khattab ya ce ma za amartahum bihi da suka tambaye ka me ka ce musu me ka ba su izini su yi faƙala amartuhum bi aklihi ya ce ce musu ne su ci abinsu ya halatta فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعدهم yace ai da ka hana su cin wannan naman da na gana da na da na me da na ladabtar da kai ma'ana ya halatta kenan su ci ba ruwan kankara har ma zaka maka ko zaka kana hanya ana sai da abinci ka ga nama ko ga mutum ya farauto abin shi ko ya kawo dabbar sa ba abin da ya hada ka da shi cin abin ka zaka zaka yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث يحدث عبد الله بن عمر يا سيدنا أبو هريرة ينا زنتاوى عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربزة yace wa'yansu mutane ne sun dau harma suka shige suka wuce wajensa a rabiza ala umar bin al-khattab fasa'altuhu an zalika sai na tambaye shi hukuncin wannan abinci faqala bima aftaitahum sai na umar ya ce wace fatawa ka ba su ya halatta su ci ko bai halatta ba su ci kala fakultu aftaituhum bi aklihi ya ce aina ba su fatawan su ci abin ya halatta faƙala umaru sai sai na umar ya ce lau aftaituhum bi gairi zalika la auja'tuka da ka hana su cin wannan abincin da na ladabtar da kai ma na da na zane kake قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب مهرمين كعب الأحبار يا تهود الشام cikin mutane duk sun dau harama hatta iza kanu bi ba'd at-tariq suna cikin hanya suna kan hanya wajadu lahma sayd sai suka samu nama naman farauta fa aftahum ka'bun bi aklihi sai kabu ya ba su fatawan cewa za su iya ci ya halatta qala falamma qadimu ala umar ibn al-khattab al-madina da suka fito ya ba su fatawa su ci amma tunda sun zo wajen sayyidina umar a madina dole su yi fatawa kuma su samu tabbacin halacci abinda suka yi ko kuwa rashin halaccin sa zakaru zalika lahu sai suka fada masa sayyidina umar fa qala man aftakum bi hadha yace waye ba ku wannan fatawa قالوا كعب تسكتي كعب الأحبار قال فإني قد أمرته عليكم قد أمرته عليكم حتى ترجعوا yace na nada shi na nada shi amir akan ku har ku je ku yi aiki ku lawo me yasa saboda ya san fikihu thumma lamma kanu ibadu tariqi makka suna cikin tafiya hanyar makka marrat bihum rijlun min jarad marrat bihim rijlun min jarad suna cikin tafiya sai ga tawaga mai yawa na fari suna tafiya suna ta fitowa fa aftahum kabu an ya'khudhuhu fa ya'kuluhu sai kabu kuma yace musu kama ku ci ku kama farin ku ci wannan fari ne za su kama su ci wancan nama ne an zuba tarar an gama wannan suna da hannu ciki ko ba su da hannu ciki suna da hannu a ciki an fahimta قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له da suka dawo shi suka ce bayan mun zo mun fada maka zancen rabiza mun kama hanyar zuwa makka kuma sai ga tarin fari suna ta fitowa suna wucewa sai amirin da ka naɗa muna ya ce mu kama mu ci faƙala ma hamalaka ala an tufkiyahum bi haza shi sai na umar ce me yasa kai musu ka ba su wannan fatawan halaccin su ci qala huwa min saydul bahr yace ai fare yana cikin saydul bahari an halatta mu mai harama yayi saydul bahar mana dabban ruwa kenan ko qala wa ma yudrika sai ce ya akai kasancewa fari fari suna cikin saidul bahari qala ya amiral mu'minina wallazi nafsi bi yadihi yace na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa in hiya illa nasratu hujin yanzuruhu min kulli amin marratayn ai fari ba wani abu bane atishawa ne na manyan kifaye a cikin ruwa shekara sai su yi su biyu in suka yi atishawa sai fari su fito to malamai suka yi magana kan wannan ibn abdulbar ya ce wannan maganan cewa fari atishawa ne na kifi in yayi sai fari ya fito ya ce babu tabbas akan haka قال يحيى أسئل مالك أما يوجد من لحوم الصيد على الطريق أن تنبي إمام مالك dangane da naman da ake samu naman farauta a hanya hal yabja'uhu al-muhrimu mai harama yana tafiya sai ga naman farauta an farauto ana sayarwa shi kuma yana da harama zai cire kudin shi saya ya ci faqala amma ma kana min zalika yutaradu bihi al-hajj wa min ajalihim sida fa inni akrahu yace waɗanda aka kawo za sayar mu alhazai akan hanya in saboda su aka farauto wannan dabban ba zan ba su dama su ci ba in akrahuhu ina kin haka wa anha anhu ina hajji fa amma an yakuna inda rajulin lam yurid bihi almuhrimina amma mutum ba saboda alhazan yayi ba ya je farauto abin shi za su saya su ci fa wajadahu muhrimun fabta'ahu fala ba'sa bihi tunda ba saboda su aka yi ba yana tafiya ne ya dau har ma za shi makka ya samu abinci ana sayarwa bai san hawa bai san sauka ba ba ruwan shi farauto shi aka yi ko menene sai ya saya ko da farautowa aka yi ba dan shi aka yi ba ba dan su aka yi ba mutane ne masu neman kudi suna yin abinci a hanya yunwa za ta kama mutum dole ya saya ya ci suka farauto suna sayarwa sai ka saya ka ci an ce in an farauto ma ba dan kai ba aka baka zaka ci ko ba zaka ci ba to balle zaka saya da kudinka قال يحيى وقال مالك في من أهرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا باس أن يجعله عند أهله إمام مالك يقول wanda ya dau harma yana da sauran ragowar abin farauta da ya farauto shi da kansa au ibta'ahu ko ya saya falaisa alaihi an yursilahu yace ba zai ba zai yarba wala ba sa an yaj'alahu inda ahlihi babu laifi ya ajiye wajen iyalansa ko su su ci tunda ba su cikin harama ko ko in ya dawo su a ci tare qala malikun fi sayd al-hitan fi al-bahr wal anhar wal birak wa ma ashbaha zalika dangane da farautan ruwa kifaye ne ko menene da menene na cikin ruwa yace innahu halalun imam malik yace halal ne ba komai lil muhrimi an yasadahu babu laifi mai harma ya kama dabban ruwa ya farauta dabban ruwa ya gyara abin shi ci ya ce wannan ya halatta babu ma la ya juzu lil muhrimi akluhu min as-saidi babin da yazo na bayanin abinda abin abin farautar da bai halatta mai harami ya ci ba قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وعشيا وأن يا بام يا بام الله كوتنا من فروتا وهو بالأبواء سنا الأبواء الأبواء hanyar makka ne zuwa madina ai an san an san tarihin abuwa ko yaushe lokacin da me mahaifiyar manzo Allah ta ɗauke shi za ta kai shi madina wajen kawunansa daga abuwa a sai ta yi mai sai ta rasu aubi waddana faraddahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah bai karba ba qala falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhihi da manzo Allah ya ga fuskarsa ba daɗi kaman bai ji daɗi ba da manzo Allah ya ki karba qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurum yace abin da yasa muka mayar maka muka kikar ba saboda mu mun dau harma ne qala wa haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr an abdurrahman ibn amir ibn rabi'a qala yace رأيت عثمان ابن عفان بالعرج نجا عثمان بن عفان بالعرج أن مكة وهو محرم في يوم صائف يا لو حرم أتكين وترانا من زافي قد غطى وجهه بقتيفة أرجوان يرفع فسكسا لا أبن رفي ثم أتي بلحم صيد سألنا أكاوسا ناما فروتا فقال لأصحابه سيفدا ما abokan da suke mutuwa'yan da ke tare da shi kulu ku ci faƙalu awala ta kulu an ta kai ba za ka ci ba ka ce mu ci kai ba za ka ci ba mu duka muna jin yunwa har da kai ana zafi kowa ba shi da abinci kai ba ka ci ba ka ce mu ci faƙala sai ce inni lastu ka hayatikum inna ma sida min ajli ai ni ba kaman ku bane ni an farauto ne dan ni kisa ni ba zan ci ba ku kuma da aka farauto ba dan ku ba ya halatta fici ko bai halatta ba ya halatta tsantsi nake da haka ake ake haka ake tafiya da gaskiya eh قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له نرى عائشة أم المؤمنين تشي يا ابن أختي عروة كنا هشام بن عروة يا كيدن إرقواتا إنما هي أشهر ليالي أي با وانا ابن مي وهلا بس رورن كوانا غوما كدai da rai goma me zai hana kai karfin hali فإذا ف... فإن تخلع في نفسك شيء فدعه فإن تخلج في نفسك شيء فدعه إن كي كنت وانا أباتك زوجيرك كبرش ka ɗau harama kana shakkan wannan abinci ai ba sauran kwana goma ka ɗaifa kwana tara ba wancan shekara za a yi ba kai karfin halimana in ka ga in aka dawo daga arafa ka ci abin da za ka ci fada'ahu ta'ani akla lahmi sai abinda take nufi wannan namun farauta ne kana jin shakka a cikin zuciyarka to me zafi sauran kwanaki kaɗan ne kwana tara ko kwana goma kai karfin halima da tunda kana shakka ba za ka iya yin karfin halima ne sai ka ci wani abincin abinda ta faɗa masu ke قال مالك في الرجل المهرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله سيدا wanda ya dau ihrami aka je aka farauto masa abin farauta sai kuma ya ci kuma ya san saboda shi aka farauto fa inna alaihi jaza'a zalika sayd kulli yace zai biya jaza'u sayd tunda ya san saboda shi aka farauto ya ci sai ya bi sai ya biya jaza'u sayd wannan dabban sai ya sai ya nemi kamanta ya bayar hadaya qala yahya wasu ila malikun dama mun ce littafin ne tafi kan malikun qala yahya qala malikun qala malikun to in ba haka ba da duk inda suka ce malikun sai su ce radiyallahu anhu an fahimta ladabin kenan to amma abinda muka dauko littafin ce qala malikun qala malikun wani babban malami da tijo yana zuwa yana maka yana karantarwa yana zuwa madina cikin lokacin lokacin zafi yana da almajirai haramin madina da ya zo sai a fito da littafai sun sheikh saif kenan akwai dan shi nuru saif ana karatu kuma mai kuɗi ne ya ba wannan kuɗi ya ba wa talakawa yake ba takari makakin mutane to dan shi za shi ya phd game da amalu ahlul madina game da imamu malik yazo yana suna tattauna sai ce kaga in za ka je ka yi irin na yan boko yadda kuke yi ne ka zo ka kala maliku kala maliku kar littafin ka ya shigo gidana duk inda za ka ambaci imamu malik sai ka yi ladabi mana in sunan maliku zai mai zai maimaitu su miliyan duk inda ka ce maliku sai ka yi ladabi in ba haka ba littafin ka kada ya shigo gidana a inda aka bar albarkan ilimin kenan inda aka bar albarkar ilimi ke ana ta karatu ana karatu ana karatu sai aka zo aka shiga tsarin tura tsarin wannan da kuke gani makarantu jami'o'i babu wanda ke da daraja sai a ce za ka yi masters ko phd ko za ka yi mai an zo ana munakasha to da shehu usman dan fodiyo da muhammadu bello ko da abdullahi wa ya fi ilimi ana son a sani mana boko turanci ne kawo haka sai ce musu wannan tambayin ai bata taso ba Muhammad bin Qara shehuna shehul Islam shi da kansa haka yake fada haka Abdullahi yake fada to yaushe za a zo a ce ai wani ai wani ai wani to haka aka gada na jami'a na jami'o'i al'amalul akademi to sai daga nan albarkan ilimi ya tafi ba malamin da ya isa a girmama shi ko a daga masa kafa kowa sai an abin da za a faɗa an fahimta ba za a girmama kowa ne ne ba shi a ce wai yancin me yancin bincike kai nakadi kai menene da menene da menene kuma kowa ya sani cewa shekaru ɗari baya ko shekaru tamanin ko ɗari da nawa babu makarantu irin waɗanda ake da su yanzu babu hanyoyin karatu irin wanda ake da su yanzu babu littafai da ake kamar yadda ake da su yanzu amma da an fi ilimi yanzu ga ilimin kowa ya rasa ya rubi me yasa ba asibitoci da ba magunguna da amma yanzu yanzu da ga kwarewa ga likitoci ga asibiti ga magunguna iri-iri kuma yanzu aka fi samun curuta yanzu ake shiga curu ake samun curuta da ba a iya magance su me yasa da abubuwa da yawa ba su masu sauki amma mutanen da suna cikin kwanciyar hankali saboda abin da suka samu komen kankantar shi sai kaga Allah ya sa musu albarka a ciki za ka kasuwa ko kasuwan kurmi ko kasuwan ko ina ne na ina za ka babban mutum ɗan tiju shekarar 60 70 ko allura yake sayarwa ko zai wani abu yake sayarwa kadan ciki za shi haji ciki zai aurar da 'ya'yansa ciki zai rayu hayyabar duniya cikin rufin asiri cikin rufin asiri yanzu fa al'amari ya rikici komai kowa ya rasa me yake bukata me yake so ka tara kudin da har jikokinka ba san wanda kuma har yanzu kana talauci kana neman kudin kana son sai ka tara abinda baka sani ba cikin cikin cikin ilimin Allah zaka iya tarawa duk wani mai kudi yanzu sunan mai gidansu yake amsawa ka fahimta wane dan wane tare da cewa abin da suke samu ribar da suke samu rana ɗaya a kamfani ko dukiyar ya fi dukiyar da mai gidan ya tara baki ɗaya amma can aka samu rufin asiri aka samu kwanciyar hankali aka samu zaman lafiya har aka gadar ma kowa kowa ya zai gaji abin da zai gada amma yanzu masu neman gadon ka yadda kake zafin son kuɗin haka su ma suke Allah Allah ka mutu don su gaje ka wace irin rayuwa kenan ilimi ba albarka rayuwa ba albarka dukiya ba albarka komai ya rikici rayuwa ta zamo kowa a cikin rudu yake ya za a magance wannan rayuwar da ba fa yanzu rayuwa ta fara lalacewa ba fa tun da aka halici duniya tun kan zuriya annabi adam har zuwa yau shi yasa ake aiko inna arsalna nuha ila qaumihi wa ila madina ahahum shu'aiban za a samu al'umma ce sai ta zo su yi ba sa cika suna suna tawaye ma'auni sai Allah ya aiko musu shu'aib sai Allah ya aiko musu annabinsu ya je ya magance wannan kafi ya bar duniya wa'annan su kuma sun sun lalace cikin kaza sai Allah ya aika musu manzo wannan sai kaga sai a gyara to yanzu duk abin da ka sani a lalace yake suwa za su su gyara manzanne wa eh a suwa za su zo su gyara to sai mu tafi a hankali ko yace maga me wai magadan annabawa su za su zo su gyara tambaya kenan su wane ne magadan annabawa a shi a shi zai faɗa su wane ne magadan magadan annabawa ko magadan annabawa magadan annabawa ko magadan annabawa su wane ne magadan annabawa suwa wani irin malamai ina suke zuwa ne rabbaniyuna a suwa ne ne malamai rabbaniyuna masu bin tafarkin annabawa eh ya ce me eh ya ce ka bi su to a ce maka yayi ka bi su ya nuna maka gasuwa ne da wane da wane eh to yanzu ana son ka suwa na wadawa da wane ne eh shi ne siffar su na me masu bin tafarkin annabawa ba haka bane ba to kafin wani lokaci baya mun tattauna matsala nan man ra'a minkum munkaran wa in lam yastati wa in lam yastati wa zalika adhaful iman duk da kuka tashi rayuwar abinda kuka fahimta fa bi qalbihi fa bi qalbihi kaifa yughayyiruhu bi qalbihi ya zai canza abin daga zuciyarsa eh eh eh ya kyamaci abin a'a bayan an baka makami ka karba kuma ka ce zaka kyamaci abin ga mota ga direba ga alawan su gida ga kuma ne zaka kyamaci abin eh a zuci falyughayyirhu wa illam fa bi qalbihi bahaushe yake labarin a tambayi iyaya fuskar take ba haka bane ba sai kai karya ka ce ai kai ka ke abin a zuciya amma kana zaune kuna ta dariya da shi kyakkyakya yana baka kyauta yana baka yana kiran kuna cin abinci banu isra'ila sun san cewa kaza kaza kaza haramu ne kuma suna fada amma gobe kuma sai a gansu suna zaune suna cin abinci sai Allah ya yi mai ya halaka ya yi musu azaba baki daya eh sharrin suwa a yaya za a yi a san cewa wannan dariyar ba haka take ba a cikin zuciyar Allah ke ganin wannan mu mun sani eh to shi yasa gyara yanzu ya fi wahala fa da kowane lokaci kowa yana kai kace malamai magada annabawa ko eh domin muna cewa magada annaba kai kun ce magadan annaba wanne ne daidai magada annaba eh eh ya hausa ce hausa taruwa daban take da hausan cikin birni ma'arifa mece ce ma'arifa su wane me annabawa ni annabawa jam'i ne ko mafuradi ne jam'i ne kama anwa'ul jam'i jam'i ya yana da yawa kawo ɗari a ciki cikin yawansu wai yana da yawa eh aljam'u imma jam'u takfir aw jam'u qilla jam'u qilla min thalatha ila ashara wa tamyizuhu jam' min thalatha ila ashara هذا جمع قلة له أوزان أفئلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع القلة ثم بعد ذلك جمع كسرة بالثاء جمع كسرة من عشرة إلى ما لا نهاية له وتمييزه جمع عشرة كتب إني رأيت أحد عشر كوكبا تمييزه مفرد هذا جمع كثرة وهذا جمع قلة ثم بعد ذلك جمع السالم وجمع التكسير بالسين ذاك جمع كثرة بالثاء وهذا جمع التكسير بالسين ما هو جمع السالم هو ما سلم بناء مفرده صائم ما جمعه صائمون سلم بناء مفرده صائمون كما أن بناء المفرد صائم هكذا بناء الجمع صائمون غاية ما هنالك أنك أتيت بعلامة الجمع صائمون أليس كذلك قائم قائمون فما هو جمع التكسير هو ما تغير عن بناء مفرده إما بزيادة أو بنقص تقول رجل رجل ما جمع رجل أين بناء المفرد راح بزيادة أو بنقص رجل رجال بزيادة أليس كذلك إما بزيادة أو بنقص كتاب ما جمع كتاب كتب أين بناء المفرد راح بزيادة أو بنقص بنقص كتاب تقول كتب رجل تقول رجال تغير بناء المفرد إما بزيادة أو بنقص هذا هو الجمع جمع القلة جمع التكسير بالزاء جمع السالم وجمع تكسير بالسين هذه أنواع الجمع طيب هناك ألفاظ لا جمع له وهناك ألفاظ لا مفرد له امرأة ما جمع امرأة نساء النساء جمع ما مفرده امرأة هكذا سمع نساء ما في جمع للنساء إلا مفرد للنساء إلا امرأة امرأة لا مفرد لها إلا النساء لا جمع لها إلا النساء مفهوم هكذا عند علماء العربية lokaci ya cika ko? akwai shaura za mu yi karasawa? kala ya ya wasu ila malikun nan muka tsaya saboda kira sunan malik da duk sa'an da aka ce malik sai ka ce radiyallahu anhu ko a ce imamu darar hijira to in suka yi haka sai yawa a cikin littafin sai gaske suka amma in ba haka ba imamu malik ya shiga a kira sunan shi ba a ce radiyallahu anhu ba dole a girmama shi saboda Allah ya girmama shi dalili almajirin shi laisu bin sa'ad babban malami ne har manyan malamai suka cewa laisu afqahu min malik amma duk suka ce laisu ya fi malik ilimi amma Allah ya sa albarka cikin ilimin malik sai ya ɗaukaka shi wa ya san mazhabin laisu lais babban malami yana da mazhabi kamar mazhabin malik ina mazhabin abdurrahman bin al-qasim ina mazhabi kaza kaza kaza sai imamu malik Allah ya dauka shi saboda me imamu malik yana da ladabi na faɗa muku sai da imamu shafi'i ya ce ina ma da duk rayuwar da muka yi da imamu malik mun daina koyon ilimi ilimi za ka yi koyon shi har wajen ba yahudi amma ladabi irin nasu imamu malik wanda zai sa Allah ya sa albarka cikin ilimi sai wajen irin su imamu malik wasu ila malikun shi yasa kowa ya fahimci cewa duk sanda muka ce malikun damirun mustatir radiyallahu anhu kenan anan rajuli dangane da mutum yuttaru ila aklil maita wa huwa murimun yasidu sayr fa yakuluhu a yasidu sayr fa yakuluhu aka tambayi imam malik mutum ne mutum ne larura ta kai yana so ya ci abinci ga mushi gashi zai farauta ya zai farauci dabba ya ci wanne ne ya fi sassauci cin mushe ai shaido dole ko shi kuma yana cikin irami ya halatta ya yi farauta to in suka hadu biyu wanne ne zai yi am ya kullum maita ya yi farauta ya ci ko ya ci mushe din faƙala bal ya akulul maita imam malik ya ce sai dai ya ci mushe me yasa وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمهرم من أكل الصيد wai Allah ya tsananta ga mai ihrami kada ya ci farauta amma mushe an sassauta in larura ta kama wala fi akhzihi fi halin min al-ahwal wa qad arkhasa fi maita fi halin darura ai Allah ya yi sassauci a ci mushe in larura ta kama qala malikun وأما ما قتل المهرم أو ذبح من الصيد أبند مي وندي لو هرم يكشي كوينكا فلا فلا آكله فلا فلا أكله يحل نعم كما فلا أكله يحل معناه فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بزكي قال خطأ أو أمدا فأكله لا يحل يتي كودا غنغني كوكو كسوريني أكن بحلت أتبا قال وقال مالك وقد سمعت ذلك من غير واحد قال مالك في الذي يقتل السيد ثم يأكله wanda ya kashe abin farauta sa'an nan ya ci inna ma alaihi kafaratu wahida ya yi aiki nau kenan guda biyu kashe abin nan cikin harami haramun ne kuma yin farauta haramun ne guda biyu kenan yayi ma'ana za a bi shi biyu kenan sai imam malik ya ce a إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم ي... من قتله ولم يأكل منه كما وند يكسا يكشي أما بيتشبا زي كفارة ديكينا أم فهمت؟ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم